تذيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب عند الله يكي أمسى أي دعاك أدعوك إلى الإيمان قبل قسكيا الذين يسمعون السماء وتفهم wanda za su saurari ƙur'ani sauraro na fahimta su ne Allah zai amsa addu'a kaga Allah ya shirye da su wa tabiran da lura wal mauta amma kaga shi kafiri shi kafiri ne mauta nan al kufar shabahun bi su kafirai an kamanta su ne da matatu sai ya da masiba ya cikin rayin ji ya ba su humallahu Allah zai tahe su fil akhirati a lahira summa ilayhi turja'una kuma sannan a maishe su yuraduna a maishe su fa yujazihim amun sakaya bi amalihim da ayyukansu duk mutumin da zai ji qur'ani ji na sauraro shi ne zai sa addu'ar ka ta yi ga kunnansa kuma Allah ya amsa wanda kuma yake kafiri hi mace ce Allah ya alƙawari zai tayi a lahira hi kafiri mace ce ne saboda in ka kalli zuban kafiri ma za ka ga sufa ce ta mace ce ba sallah ba zakka ba haji ba azumi ba komai yadda kaga matacce haka dai yake in kaga mutum kafir ya rayu to musulunta yi to Allah ya ce a lahira zai taye su ya musu sakayya da abin da suka aikata ba za a bar su ba wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya walakin aktharuhum la ya'lamun wa qalu kafiran muka suka suka samu sayyidina rasulullahi suka ce laula dan me yasa ya shugaba nuzila wai ba za a sauke masa aya ba min rabbi da gun ubangijinsa kan na gaje kamar yadda aka sauke wa annabi salihu taguwa wala da aka ba da sanda ga annabi musa wala ma'ida da yadda aka sauke akwashi da abinci zuwa ga annabi isa to yi sauke aya ba alkhairi fa cikinsa ba dan in an sauke aya dan abu biyu ne zai faru in dai an sauke ayan ba yi imani ba Allah din zai halakar da mutanen ai ga yana suratul maida ya a can maida ya faɗa ko da suka ce rabbana anzil alaina maidatan rabbana anzil alaina maidatan min as-sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أواذبه عذابا لا أواذبه أحدا من العالمين kun ji ba sharaɗin aya eh Allah ya ce zan sauke muku amma idan na sauke muku ba mai kafar ba'adu duk wanda bayan na sauke ayan bai imani ba lo azibahu zan masa azaba la uazibu ahadin min zan yi wa azaba da zan musu ya fita kowa kun yarda sun yarda aka ba aka sauke ayar kuma duk sun halaka aka sauke ayar suka ce to yi kenan annabin Allah ya sauke musu abinci a sama in sun ci abincin to za su yi imani kenan Allah ya sa mala'iku suka zo da abinci a akwashi ana kallo abinci zai sauko a sama da ya sauko a sama shi kenan aka bude a gani sadin ne kifi ne sadin shi kenan sai wani dan kayan marmari a gefe na danye nan ga gihiri nan ma ga waina nan ga ciku an ajiye da wasu ɗanyen itatuwa aka ce yake nan to sai ku cayi suka ce kai za ka fara ci a nan musa ya ci a nan isa ya ci a ku da kuka roƙa ku za ku ci duk da haka suka yi annabi isa ya ce bismillah kai raziqina yayi bismillah ya ce ina talakawa suke gaba ɗaya ku zo da marasa lafiya da talaka da marasa lafiya duk suka taru duk wanda ya ci kuma sai ya samu sauki haka aka yi su ma masu kudin suka zo aka ba su abincin suka ƙi imani suka ƙi ci kenan bayan kwana biyu ko uku Allah cikin ikonsa duk ya mai da su alhanzar suka zama mugun dawa ƙarshen ayar dai kenan waye gari mutanen sai su zo gun annabi isa annabi isa ya ce wane sai mugun dawa ya haka da kai ba magana wane zai ya haka da kai idan ɗanka ya zo sai ga yana haka da kai ya zama dabba kuma kowanne suke koma a gida kwana ɗaya biyu don nauku Allah ya shafe su duk suka mutu to Allah ɗin baya so ya halakar da al'ummar sayyidina rasulullahi su kuma kafin kafin matsa dai sai ayan nan ta sauka mutanen annabi Musa da aka sauke sandar ai bayan sandar mutanen fir'auna sun tsira ne abin tsira ba ko duk mutanen fir'auna ai kaga halakar da su aka yi mutanen annabi salihu da aka sauke taguwan nan kwadaru ya sa aka saye taguwar yaya Allah yake ce da su shine mutanen adawa sakara alaihim سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فترى القوم فيها سرعيا كأنهم أعجاز نخل خاوية mutanen annabi salihu sun saura ran da aka yi wannan abun Allah ya ce kenan mun gode mu kwana uku wani gun kwana uku wani gurin sati wata ma ne da ayyamin husuma bayan nan kurin su ma halakar da su aka yi gaba daya to shi ayan nan da suke roƙa in ya sauka ba za su yi imani ba tabbas in ko ba su yi imani ba Allah halakar da su zai yi to shi yasa in sun nemi ayar sai Allah ya hana ya ce ai ba za mu sauke muku ayar ba in mun sauke ayar ba za ku yi imani ba in kuma ba ku yi imani ba muku ba za mu fasa halakar da ku ba mu kuma saboda alfarman annabi Muhammadu ba ma so mu halakar da al'ummarsa wannan shine maganar ayan amma sun maza to kaji Allah suke cewa laula nuzila alayya ayatun min rabbi shine kulga ya musu lahun da su inna la qadir ai Allah yana da iko ala an yunzila aya akan Allah ya sauke aya yana da iko mimma iftarahu na abin da kuke kagowa walakin aktsaruhum amma mafi yawan su la ya'lamuna bas ana sani ba anna nuzuluha bala'un alayhi shi saukar ayan ba zai zama jarraba ce gare su dan idan ko an sauya ayar liwujubi halakihim ayar ita ce za ta wajabta halakar da waɗannan al'ummatai in jahaduha in dai sun yi jayayya da ita wa ma min dabatin fil ardi وما من دابة في الأرض ولا طائر يدر بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فربنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يهشرون Allah ya ce ma min din za'ida ne min dabatin babu wata dabba tamshi wanda take tafiya bil ardi a bayan ƙasa wala da'irin ko wani tsuntsu ya ɗiri wanda yana tashi bi janahila waya sararin sama bi janahi da fuka-fukai guda biyu Allah ya ce illa umamun amsalukum su ma al'ummace ne kaman ku fi da dabiri kal'iya in dai ka lura da halittar dabbar za a gani haka ne idan ka duba yanzu misali kamar irin su awaki kalle su mana su ma kafa hudu ne ko to na biyun kalle safa ya matsayin hannu na bayan a matsayin kafa shikenan ai ko ga su da wuya ga su da kai a siffan ka gani haka ne ai in ka duba yi ma kamar saniya haka ne ai kafa na biyun za a ga kuma ko baka faɗa ba za a ga yayi kama da hannu ai tun daga allon ka faɗa za a ga irin na mutum haka ne kuma ga harshe ga idaniya duk abin da ka sani Allah ya bamu ya ba su kudin dai Allah ya hana fiyin magana ne Allah ya hana fiyin magana to su ma al'umma ne irin mu amma duk da haka Allah ya ce mu yi amfani da su kuma inda za mu yi wa Allah godiya rai ne da su fa amma kai dan adam dan bukatan ka ka biya an yadda ka salwantarwa da dabba rai ko ba za a kona ka ba da Allah ya ga dama cewa zai duk wanda ya kai dabba a kashe shi rai dai duk ɗaya ne amma Allah bai yi wannan ba ya ce mu ɗin alfarman manzon Allah in ma muna da bukata mu yanka su kuma a baka lada ka yanka a baka lada bayan ka yanka kuma Allah ya ce dan biyan bukatan kanka kaci babu laifi sai ka yanka dabba kaci Allah ya yarda da wannan to saboda haka Allah ya ce ku duba irin ni'imar da na yi muku mana da na ga dama da Allah ya ga dama sai ya haramta mana cin dabban ma kuma dole a haƙura to amma Allah ya yarda da haka su ma kamar mu ne wala da'irin ya ɗiri bi jana ko tsuntsun da yake tayi da fuka-fuki illa huma mu na misalakun su ma al'umma ne irin in kun duba halittansu da arzikinsu da halayensu dan duk tsuntsu da ka sani sai garin Allah ya waye zai je nemi abincinsa dan duk tawakkalin da mutum yake da yi tsuntsu ya fi kuma Allah ya faɗa da za ku ji tsoron Allah kamar yadda tsuntsu zai kwana bai ci ba ya wuna a ƙoye da Allah ya ce kuma zan azurta ku to irin wannan dogaran ne babu yanzu tsuntsun ya kwana baya ajiyewa fa gobe ya ci sai gari ya yi hantsi da safe zai fita neman abinci ya buga nan ya buga nan ya ce da yamma kuma ya zo jibi kuma ya fita nema to amma shi dan adam saboda buri sai ya ajiye kamar na kwana biyu uku kaga tawakkalin ma da su suke yi ba ma yi kuma ga nan Allah ya bata wata darajar inda zaka ji tsoron Allah ka duba da ka gani shi zai tayi sama kai kuma ba za ka iya tayi sama ba kuma ya tayi sama nan zai zago baya jin ciwo ba fadowa zai ba ya san yadda zai zago Allah ya hore masa ga nan dai kuma a dabbobin ma kowanne da baiwar da Allah ya bashi yanzu idan za a yi farauta ka je da kare jeji ba za ka iya gudun da zai yi ba kai da kafan ka biyu ne amma shi kuma kafan sa hudu ne amma Allah ji iko sa sai sai ne abin da kake so ya kama ma dan zai iya zuwa ya kama ma dan biyan bukatan mutum ya ji daɗi ga jaki nan da Allah ya ba mu shi kayan da ba za ka iya ɗauka ba zai ɗaukan maka litamilu ya ɗauki kaya mai nauyi ila baladin lam ya lam takunu baligihi illa bi shiqilan to ka gani sai ba za ka iya kaiwa ba sai ka wal da kanka amma jaki ya ɗauka ya kai ma Allah ya ce su ma kaman ku ne an ga dama duk wannan wahalan da muke musu sai Allah ya sa a daina to saboda haka Allah ya ce mu ji tsoron sa fa mu duba wannan dalilin da yasa aka halatta mana su ma faradana ما فربنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Allah ya ce ma faradana tarakana ne fil kitabin lawil mahudi a wannan allo na lawil mahudi Allah ya ce min din zahida ne shi ban bar komai ba falam na kato babu wani abu da ba mu rubuta a allon ba dan duk abin da za a yi nan gaba da wanda aka yi allon ya rubuta shine lawil mahudi allo ne na Allah duk abin da za a rubuta yi ai lawil mahudi malamai sun yi bayani akan allon ku duba sharhi irin na naku wa huwa min durratul bayra'a ita allon yana nan da durra fara aka yi ta a wani ruwayan kuma da magariya na gidan aljanna aka sassaƙo ta fauƙar sama'i sabiyaki allon yana sama da saman bakwai tuluhu ma bai na sama'i wal arabi tsawon allon ya kai faɗin duniya wa arabuhu faɗinsa kuma ma bai na lamai shirki ya kai bangon duniyan gabar da yamma fa'is uridu bil kitabi abinda ake nufi da kitabi a nan lauyin allon lauyin mahudi ne fal'umumu zahir fa yi nabi tibiyanu kulli shayin don allan duk wani abu da ake nufi allan yana cikinsa ma kana wa ma yakunu wa ma huwa ka'in ma kana wa ma yakunu wa ma huwa ka'in da abin da ya kasance da wanda ake kan yi da wanda nan gaba za a yi ma allan ya rubuta wakila wani kaulin almuradu wasu malaman suka ce abin da ake nufi bil kitab da qur'ani littafin alqur'ani shine kitabi din wa alayhi miradu bi wasu malamai sun ce da hi ake nufi ma farana bil kitabi min shay ai wa ya taji ilayla kalqumi umurihim da abin da za a buƙatu na dangane da al'amarin addini alqur'ani mun rubuta ko a Allah to duk garin Allah ya waye hi Allah lawil mahudi sai Allah ya biya hi sau 313 a ciki zai goge abin da zai goge zai tabbatar da abin da zai tabbatar a mai da wannan wuta a mai da wani aljanna a yi wa wani arziki a yi wa a tsiyatar da wani wani ya rasu wani ya rayu to duk da allan an riga an rubuta shi don ƙur'ani ma wasu malamai sun faɗa a cikin matahin ne na allan aka ɗauka saboda yawan fikirorin da yake cikin allan abin da gobe za a yi ma yanzu allan ya rubuta yau da za ka je ka biya allan za a ga gaibu na gobe da allah ya rubuta gobe abu kaza za a yi allan ya rubuta to saboda haka mu ji tsoron Allah ma farad na zil kitabi Allah ya ce wannan allo ko alqur'ani ban bar komai ba thumma ila rabbihim yuhsharun thumma da ila rabbihim kuma yazo ga ubangijin su yuhsharuna za a tara su yajma'un wa hada bayani bi wannan shine bayanin halayen su a lahira isra bayani ahwalihim gulmin bayanin halayen su fi duniya a duniya a lahira za a tara kowa da kowa fa yuqra bainahum Allah zai hukunci tsakanin mutane duk abin da ka sani sai Allah ya yi sakayya ya sa zaman namu na duniya akwai tsanani ba tsanani ba ne kuma dai mutum ya lura sosai abin da baka tunanin za a yi hisabi a lahira sai an yi ka daina ganin ɗanka kamar naka ne duk babin da ya ɗauki dukiyar ɗansa ma a lahira da ɗa da uba sai an musu shari'a fa ɗa ma da uba sai an yi shari'a kuma yanzu kai da kana ga kamar dukiyan babanka ba komai ne baba ka yi maka dauka to sai maka shari'a da kai da baban naka Allah ba zai yarda ba kuma haka ma aure dan Allah ya baka aure ka aure mace wai kana ga kaman ko dabba aka kama ko ba ta da daraja ko duka ko zagin iyaye to a lahira sai an yi shari'a aboki da aboki in sun yi abota na kwana biyu kacal aka baje a lahira sai an yi hukunci akan wannan abutar ta alkhairi ce abutar ko ta sharri ce baya da wannan kuma haka makoci idan kai da mutum yau kuka yi makoci yau ka sa rana na danga kuma yau Allah ya taye ka lahira sai Allah ya yi hisabin wuni ɗayan da kuka yi ku daina gani kamar ana zama barkaci haka Allah zai yi sakayya shi yasa a dinga ba makoci haƙƙinsa a lahira a duniya ku ba makoci kar ka ga abin kamar wasa ne wallahi ko leƙa gidan makocin ka kai ba shi da izini akwai sakayya Allah baya bari yana sane da wannan abin bare dan makocinka ko gidan makocinka kaga kana ta cin iyaka kamar wasa sai an je lahira ko ɗanka kana gani abu kaɗan za ka yi wa yaron bukulu ko bakin ciki Allah zai isa kai ko kuma shi yaron burinsa kullum ubansa ya mutu don wani abu da uban ya mallaka to lahira Allah zai isa kai haka nan mutumin da matarsa ta aure wancan ranta min kaza wayan banza sai ya karba sai ya cinye ran ta min kara mai gida a ban kuɗi na sai faɗa a lahira sai an yi sakai Allah ba zai yarda to ranan ce rana ce mai tsanani da kafiri saboda haka duk yadda za ku zauna da mutane ku zauna kan adalci idan ka zauna da makocinka da ka cuce da gwara ya cuce ka ɗanka ma kana ganin girman Allah akan yadda yake gargahinka wani wanda ya yi go gargahinka kana babba ko harkan kasuwanci kake yi a'a ko wani abu ne da ya sa ka zama mai gida wasu yara suke gargayin ka kana dan kyautata musu suna cin arziki a kai adalci a lahira sai an yi sakayya ka kuma wani mutum ya dauke ka aiki kar baya nan wai yanzu an yi gida in na tambaya ba zai ban ba abun fa sai dan mun yi dan wura wura baya ba mu sun baya baka wannan abin da ka dauka ka dan wuta in baya baka ya rike haƙƙin sa lahira hiya ya ga wuta sanadiyar ka kar ka yarda da irin wannan wayan ka ce ai yanzu abin ne ya zama zamani in ka ce haƙƙin ka za a baka ba za a iya biyan ka daidai ba ba da sai kana dan fa abin nan fa to wani abin da kake ga wayewan ne da shi za ka yi ga wuta kullum kai wa mutum aikin zai biya ka ya biya ka in ba zai biya ka ba Allah ya biya ka karata ya masa nauyin kun je lahira ka nemi haƙƙin ka haka nan kuma duk mutumin da ya dauki bayin matarsa ya cinye ko rance kai kace wance ba ni aran naira hamsin gobe zan baki in ya je jibi sai Allah ya yi sakayya ko ka bata bare ma akwai mazaje wanda su suna nan yanzu waye shi ne ya yi kyau sai ka ce wanda ki nemo itace sai ya ki biya giri ba zai siya ba kabu zabo ba zai siya ba shikenan da haka kuma har matar tare na yi ta dinga fita ba izinin sa yo itace ka ki nemowa giri ka ce sai dai ita to sana'a take yi aka gaya maka in sana'a take yi kai ka bata jari a'a to amma ka dinga haƙin aure ba haka yake ba za ka ciyar da 'yar mutane za ka tabbatar da ita za a koya mata addini ka kare mata mutunci ai ba kawo don ka ci mutuncinta ba to duk wannan na muku tajaridi ne a lahira yadda nake faɗa haka za ku tarar eh wa in kana misa qala habatin fi kardali in kana misa qala habatin min kardali la tayna biha wa kafa bina hasibi to a lahira za a yi sakayya duk wanda ya san irin wannan nauyin yana kansa ya je warware da wuri ka je ka warware Allah abin da kake ga gangane ne abin sa bane ko irin yanzu nan da mutum zai je ramin birki kana zuwa sai ga bulo ya dan faffashe a ramin birki ya ce ai wannan gunta sakin bulan barin dauka wallahi sai ka biya su a lahira eh ai ba baka saka ba ko da ya faye din ai ransa ya baci ai ba so suke fahe ba ko to kuma ka tare wani gyaran zoron ka kace a barin dan je bakin ramin nan da ko wani ya dan bar wani guntun kasa na je dan zuba inda yake mun yoyo to shi kenan zaka yoye a lahira wallahi a lahira ladanka ne zai yoye wannan abin da kaga kayan ba Allah ba zai bari ba ai ba mai kayan bane ya baka to saboda haka duk abu na mutum in kana so ku zauna da Allah lafiya tambaye ne abin ya baka in babu ka nema da karfinka ina fata kuna fahimta to a ji tsoron Allah kafin a je wannan rana.
Wallazina kazzabu bi ayatina sumun wa bukumun fi zulumat man yasha Allahu yudhillu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim.
To Allah madaukakin sarki yana bada labari wallazina kazzabu bi ayatina Allah ya ce ina wanda suka karyata ayoyinmu bayan wancan bayyana waya ɗari lil jima'i za a yi hukunci ga dabobi min alqurna na masu kaho sun mai yaquluna lahum sai a ce kunu turaba bayan an gama hiriyan mutane a yi hiriyan dabbobi dabba mai kaho da ya zunguri maran kaho a lahira sai ya Allah ya yi hisabi kuma kai da kake jan dabba kana ta duka kana ta duka a lahira ba sai Allah ya bi kado sai ya bi kado ai ga ayar ta faɗa wa ma min dabatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi wala da'irin yadiru fi jarahi illa umamun amsalukum kuma kan ce illa umamun amsalukum ai ko su ma kaman ku suke to amma mutum kaga bai da imani ma ya dinga dukan dabba ma sai ya zo gurin mutane ma ya ci gaba da duka wai ka masa magana hi zai yi fada ko bai san taimakonsa ake ba ai dabban rai ne da hi yi an yadda ya taimake ka akan kayanka amma ba a ce ka ci zalun dabba ba ai ko a ba a ce ka ci zalun sa ba ka tara a cikin dabba jini don ka gaba mutum bane to an ce illa umamu nam saliku suna kamar ku suke a dinga yin rangwame annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ummi na ayya ta hau wani raƙumi yana da gardama tana dukan raƙumin annabi ya ce haba aisha wa ne yake da rifiki ki dinga masa ahuwa mana ki dinga yi wa dabbar ahuwa ai ko dabba ne ki masa ahuwa sai da annabi ya jinjina mata akan haka ki ji kansa ma ki a dinga masa haka ya rasulullah ba ai to ki dinga masa dairan gwami to saboda haka a kula a daina gani a gurare da yawa sai mutum ya rike dabba ya ki ba dabban abinci yana ta ramewa to akwai sakayya in ba za ka iya ba ka kira wanda zai rike ya rike kuma a dinga duka bai kamata ba a dinga rage ba saboda yadda kake dukan nan fa idan an karba ma ɗaya ma fa mutuwa za ka yi kai dukan nan da kai masa ɗaya kai an maka mutuwa za ka yi ko kuma a garin kana dukan ya mutu har ila yau nan ma ba za ka ji daɗi ba Allah sarkin rama yanzu ma kana duka kuma bub ya faɗi ya mutu kuma yake na ido sai ya raina fata to duk abin da kai in an maka ba za ka ji daɗi ba kar ka yi wani ko dabba ne ma dai mutane da yawa mun gani a hadisi a dalilin dabban ma Allah ya sa sa aljanna wani babban wali a lahira da ya je gaban Allah Allah ya ce me kake tsammani zan sa ka aljanna ya faɗi duk abin da zai faɗa ya ce ya ubangiji ni dai ban sani ba ya ce to wata rana akwai wata kyanwa ruwan sama ya mata duka ka ɗauki kyanwan ka sa shi a cikin riganka ya ɗan farfaɗo daga baya ka ajiye ya ce to a dalilin wannan zan sa ka aljanna a dalilin wannan zan saka aljanna kyanwa ne ruwa zai dan dake sai dan kare ta ta dan ji dumin rigansa ya farfado yi kenan sai Allah ya bashi aljanna to saboda haka jama'a ko dabba ne a musu ahuwa a dinga yin rangwame shi Allah yana son rangwame a rayuwa
wallazina kazzabu bi ayatina sumun wa bukumun fi zulumat wallazina kazzabu Allah ya ce ina wanda zai gare ta ayoyin mu na alqur'ani sun sun zama kurame an zima ya ga sauraron gaskiya simayil qabuli ba sa sauraron gaskiya sauraro irin na karba wa bukumin kuma sun zama daidai an nu diki bil haqi ga yin hudici gaba da gaskiya fi zulumatul kubri suna nan a duhun kafirci man yasha illahu duk man yasha illahu yuzlilu sai wanda Allah ya so ya bada shi sai Allah ya bada shi idan Allah ya so zai bada bawa ba dabara duk wani hanya da zaka nuna masa ma yi batan yake kallo wa man yasha ومن يشاء يجعله على سراد مستقيم ومن يشاء وند الله يزوي هدايته يشري يده يجعله wannan sai Allah ya sanya yi ala siradin mustaqim akan tabarki madaidaici dinin islam sai ga mutum yana kan addinin musulunci duk wani addini da ba na gaskiya ba zaka ji zuciyar ma ba ta dauka sai ga mutum ya rayu akan addinin musulunci to wanda ko Allah ya ajiye akan addinin musulunci to hakika yi ne yake kan shirya yana kan tabarki madaidaici Allah ya shirya da mu ya zama na kan tabarki madaidaici kullum kai ta roƙon Allah yasa idan muna sallah sai ka je ihdinas siratal mustaqim duk lokacin da zaka yi Allah ka shirya da mu tabarki madaidaici idan Allah ya shirya da kai kan hanya ka huta shine annabi yake cewa anna hadha siradi wa anna hadha siradi mustaqiman fatabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan hanya da annabi yake kai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi to wannan ita ce tabarkin da Allah yake so duk wanda ya zauna akan wannan tabarki ya tsira dan wanda ya bar wannan ya ga addinai na kungiya to kenan ya jawo kansa halaka Allah ba ruwansa a ranar lahira dai ga hanya mai kyau an nuna maka mummunan ma ka gani to idan ka bar mai kyau din ka bar mummunan ai kaga ka bi ne akan hujja idan kuma ka bar mummunan ka bi mai kyan to yi ma ka bi ne akan hujja saboda haka dai ga yi abin da a fili yake amma dai ka auna dai ka gani dai ka yi wa kanka kiyamun laili kuma ka yi wa kanka basira duk hanyar da yake mai kyau wallahi jikinka ma zai nuna maka hanyar ta Allah ce hanyar da kuma akwai son zuciya a cikinsa to in dai kai mai hatara ne za ka gane duk mutumin da ka zo zai tarbiyyantar da kai ya hiryar da kai hanyar lahira kuma kaga yana da jaraban son kuɗi ta yi ka bar gurinsa ko ma me yake yi dai kar ka gama yadda da shi in dai kaga ya matsa da san duniya akwai wani abu a ƙarshe wanda zai fito za ka yi mamaki duk mutumin da kuma ya zo zai nuna ma hanya abin da yake nuna ma daban abin da yake nuna wa yaransa daban kyale shi ba shi da imani in dai dan Allah ne zai tara ku duk guri ɗaya abin hanya ɗaya a nuna muku shi ba bambanci hanyar Allah kuma duk mutumin da za a ba hanyar Allah in dai hanyar ta Allah ce ka bi to za a ga yana son ka dan Allah amma mutum ka in kuna tare da yana son ka in baka tare da kai baya son ka to ba na Allah bane shi dai yana da wata biyan bukata a karan kansa in za ka biya masa bukata yana tare da kai in ba za ka biya bukatan ba baya tare da kai to kuma sannan ma dai a yi hattara a mai da hankali shi mutumin da yake na Allah in ka gani ma ka sani yanzu tafiya ta yi tafiya komai ana juyawa sai a ce ai an ci gaba abin da ya sai matasa yi matayi wani abin ci gaba ne kurin ka je gun dattijo mutumin kirki ya nuna ma hanyar Allah amma hanyar da matasa ɗin suka fi duk ba na Allah ba ne sun fi yarda da hanyar halaka eh in dai kaga samari ne masu ƙarfi kuma limamin su samari ne su ma samari ne zur to yi kenan dai na yaro kyau yake yi baya kargo in tafiya ce tafiya za ka tsanci kanka inda ba ka so to saboda haka a ji tsoron Allah a je gun malaman zaure a yi karatu na Allah a bi Allah akan hujja kuma in kana ji karka ya da dogaro duk mutumin da ya ce kai abu in ya nuna ma abin kuma ka auna da Qur'ani da hadisi abin da ya gaya ma an kaga Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa shi kenan sai kama hujja ka bi amma ya nuna ma wani son zuciyarsa to kyale son zuciyarsa ta saka ta Allah da annabi to idan kana kan haka kuma ilimin shi zai haka a ga haka in ba ilimin ba za a ga hakan ba shi malami ruwa ne in ya bace ba abin da zai gyara shi amma duk abu na duniya ya bace za a iya gyara shi da ruwa za a iya gyara shi da ruwa amma ruwa ya bace da me za a gyara ruwa babu yasa duk mutumin da ya bar hanya an dai malami ne ya dan kauce to Allah ya da wuta ka samu kamar mutum dubu saba'in a bayansa saboda kurin an yadda an bi shi kurin ya faɗa an yadda ya faɗa an yadda in ma ya kauce kaucewar ana ga gaskiya ce to saboda haka ku yi ta addu'a akan mutum ya tsaya akan hanya madaidaiciya da hanyar da kaga akwai son zuciya ka nisance ta wannan hanya namu na ash'ariyawa aqida ash'ariya mazhaba malikiya dariƙar da muke kai ita ce tijjaniya to duk wanda ya bi wannan hanya ya tsira kuma duk wanda yake wani hanya man ya gyara halinsa shi kenan dai ya zama to mutum ahlus sunna ne dai wani jama'a ya zama akan gaskiya kake hanyar sahabban sai da na rasulullahi mu kuma namun da muke kai yi ma alamun karka biya son zuciya eh ba a yin addini da son zuciya in ka biya son zuciya ka halaka ash'ariya aqidar ka sa son zuciya Allah baya dan kana mazhabar malikiya ka je ka ebo abin da baya cikin mazhabar ma ka aikin banza kana dariƙan tijjaniya ka je ka ebo abin da shehu bai faɗa ba an gina dariƙan tijjaniya ne akan qur'ani da hadisi idan ka saba wani abu ka kawo son zuciyanka to su shehunan za su raba gari da kai ranar lahira ba zai yoyi da son zuciya ba a an sun faɗa kuma ba zai yoyi ba sai an auna duk abin da shehunan mu suka faɗa ba ma yarda wallahi sai mun auna in mun ga yayi daidai da qur'ani yayi daidai da hadisi ne in ya saba mu bar nasu mu bar na Allah da annabi kuma dama shehun namu haka yace ku auna ku gani in yayi ku dauka in ya saba ku bari ku koma ku rike na Allah da manzon Allah to wannan ita ce kan tafarkin da za ka bi a lahira ka samu tsira don a lahira sai an tambaye ka karatun nan da ka yi agun waye ka yi shi wannan agun waye ya yi shi wannan agun waye wallahi in bai dangana da manzan Allah ba sai ka yi asara to kar ku je ku riki malamin da bai da malami man la sheka lahu fa shedani shekahu kuma saboda hakan za a san Allah a sani da hujja kar wato aqidar ka ta zama aqida ce ta mujassama wanda suke kwatanta Allah da jiki wannan su ma sun kafirta aqidan ash'ariyya ba a kwatanta Allah da jiki yadda ya gaya mana haka ne tafakkaru fi khalqin lahi wala tafakkaru fi zatin lahi fataliku al'ajazu an darkil idraku idrakun albasu fi zatin lahi ishraku mun san dai Allah saman ne yaya yake shi ya san yadda yake mabayyani ne mun sani amma ba a fili ba Allah boyayye ne amma baka sani ba da shamakin buya ba na farko ne yaya ba yi da farkon faruwa ko ba yi da ƙaryen ƙarewa rayayye ne tsayayye mai kula da haƙƙin bayinsa mai ji ne ba da kunne ba mai gani ne ba da idanu ba rayuwa ce wadda ta ta dace da siffar zatinsa shi Allah kuma Allah mu a yadda muka sani shi ne saninsa da kulawansa da kiyayewansa yana nan a ko'ina shi ya san inda zatinsa yake wannan ita ce aƙida ta ash'ariya ba ka ce Allah yana sama ko yana ƙasa ko yana sauka ko yana yi ba ai ba zai yi ba akwai abin da ko ba shari'a ba hankali ma baya ɗauka an ce ma Allah yana sama yi sama yin ta aka yi aka ce maka yin ta aka yi kafin a yi ce yana ina ka ga ka faɗa amsa ba amsa in ka ce al'arihin nan kana kwatance ka ce akai yake to yin ta aka yi ai kafin a yi a ina yake a zaune kai kaddara dai ko ina za ka faɗa ma ka faɗa ita inan ma yin ta aka yi yana Allah tun ba ina kuma ba zai yoyu ka raba masa ina ba ba a kuma raba masa zamani ba a raba masa yaya kurin a bari a siffan nan da ya faɗa samamme ne ba da ƙaƙa ba tabbatacce ne ba da ina ba in ka san wannan ka san shi shine kuma sarki mai zance ba da baki ba ba da leɓin baki ba zancen ya dace da siffar zatin sahima mai iko ne akan kowa mai halitta ne mai yi ne ba da makami ba in yana yin abu ba yadda za a bugi wani abu a yi ba da wannan ba inna ma amruhu idza arada shay'a nan yaqulu lahu kun fa yakun subhana man kaza ilahu bayna lakabi wan nuni to tauhidi mu dai akan wannan na ash'ariya muke shine tauhidin nan da ka gani wanda mai rashada ya kawo a qawaidi shine wanda sunusi burhan ya kawo mana kuma aka kawo mana yi a sharhin sunusi burhan na ash'ariya ka san Allah da siffa 66 ka kore 25 ka tabbatar da 25 a haƙƙin manzanni ka kore guda takwas ka tabbatar da takwas in ka gama zai kama a fita wasu tuna to jama'a ɗaya da rabi yayi in muka yi sallah kuma za mu ɗaura ayyata ifirin sha ɗaya Allah kai mana gafara aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karam la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi Lima karanci fatiha kafa uku uku godiya ga Ubangiji bismillah da kullu huwa Allah kafa uku uku iyaye da walidai Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama jama'a fatiha kafa uku uku naku bukatun da namu bukatun darajar annabi Muhammad alfarman manzon Allah Allah yadda muka zauna a gurin nan Allah ka tara ma gaban annabi Muhammad Allah ka sa san manzon Allah ya zama jarin mu kullun ya zama muna tare da annabi Muhammad dare da rana ya zama yana tare da manzan Allah ruhin ya zama yana tare da ruhin sayyidina rasulullahi Allah darajan annabi Muhammadu kai mana dauki ka sa mu je lahira a sa'a ka sa muna daga ilmin al'arshi ka sa manzan Allah ya cece mu saboda darajan annabi Muhammadu Allah ka so mu dan alfarman annabi Muhammadu kai mana arziki da gamdakatar saboda darajan annabi Muhammadu Allah ka sauke mana rahama dan alfarman annabi Muhammadu Allah ka tabbatar da imani a zuciyarmu dan darajar annabi Muhammadu Allah ka ji kan iyayenmu dan alfarman annabi Muhammad Allah ka sa zuriyar da zamu bari a baya ka inganta su dan darajar annabin nan namu annabi Muhammad Allah darajar manzon Allah ka hore mana san annabi Muhammad ka hore mana manzon Allah kai mana arziki da kaunan manzon Allah ka sa mu so ƴaƴan manzon Allah da jikokan manzon Allah da zuriyar manzon Allah da sahabban manzon Allah da jama'ar manzon Allah da iyayen manzon Allah da kakannin manzon Allah da almajiran manzon Allah da duk wani wanda yake da nasaba da annabi Muhammad Allah dan darajar annabi Muhammad Allah ka sauke wa ƙasar nan namu albarka wancan da ya dame mu ka yaye mana Allah darajar manzon Allah ka sauke mana albarka dan alfarman irin manzon Allah faɗi mata Allah mu roƙe ka ya ubangiji ka mana ludufi ka yi mana rufin asiri dan darajar kaunan da muke wa annabi Muhammad Allah ka so mu dan darajar kaunar da muke wa manzon Allah kai mana tukuici da gidan aljanna duk wahalhalun da za mu tarar a lahira darajar annabi Muhammadu Allah ka sa ya zo mana da sauki a inuwantar da mu a inuwan al'arshi a shayar da mu ruwan alkausara ka yaye mana hijabi kullum a mafarki mu ga manzon Allah har ya zama muna ganin sa ido da ido ya zama muna daga bara da masu kaunan annabi Muhammadu kuma kullum ruhin manzon Allah ya dinga ziyarto mu ya ubangiji ka ba mu dama mu ko mu ziyarce cikin daraja Allah ka ba mu dama mu girmama manzon Allah Allah ka yi mana tukuici saboda san da muke wa annabi Muhammadu Allah ka yarda da mu dan annabi Muhammadu Allah ka so mu dan alfarman annabi Muhammadu ka ji kan mu dan alfarman annabi Muhammadu karɓuran mu da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda darajar annabi Muhammadu بسر الفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.